بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 27 ga watan da thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a 29 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami fadilatu sheikh abu jafar ahmad ibn muhammad ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi al-hanafi al-misri al-azdi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji quarters a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya mun tsaya kan lamba ta goma sha tara kamar yadda malam yake ta mana bayani tun daga kan lamba ta goma sha shida yana cewa laisa ba da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari malam yana ta mana bayani tun daga kan lamba ta sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas har zuwa lamba ta sha tara akan cewa allah maɗaukakin sarki tun tun tuntuninsa siffofinsa da yake da su yana da su ba bayan ya samar da halittu ba ne ya samu waɗannan siffofin kuma har ilayi kuma har abada ba zai gushe ba akan waɗannan siffofi kamar yadda muka tsaya kan lamba ta sha tara inda malam yake cewa zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir wa kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah mai iko ne bisa dukkan komai kuma komai mabukaci ne zuwa gare shi kuma komai mai sauki ne a wajensa Allah bai da bukatan komai komai kuma na da bukata a wajensa babu wani abin da ya kama da Allah kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne za mu tashi insha Allah ta'ala akan lamba ta 20 malam yace khalaqal khalqa bi ilmihi Allah madaukakin sarki ya halicci halittu ne da iliminsa. Allah ya samar da halittunsa ne da ilimi, ba wai ya samar da halittu ba ne ba bisa ilimi ba. Lokacin da Allah ya halicci halittunsa, tun daga halittun da suke sama har waɗanda suke ƙasa, ya yi ne da ilimi, bisa manufa, bisa sani. Wannan ya sa a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zan halicci wata halitta zan halicci khalifa in sanya shi a bayan ƙasa khalifa ko dai ɗauki ma'ana guda uku ma'ana mai mayewa wannan kuma tsari ne na ubangiji wasu su maye wasu ma'ana wayannan su zo su tafi wayannan su maye gurbin su su ma su tafi wasu su maye gurbin su su ma su tafi wasu su maye gurbin su har zuwa tashin alkiyama ko kuma ya zama ma'anan khalifa shine sarki to in dai an samu sarki kuma dole a samu talakawa ke ko kuma ya zama ma'anan khalifa shine alkali in dai an samu alkali to dole kuma a samu masu rigima in har ba a samu masu rigima ba to alkali ma bai cika alkali ba in ya zauna ba a kawo rigima ba to alkalancinsa bai cika ba so kafin alkalanci ya tabbata dole sai an samu masu rigima wannan ya zalunci wannan wannan ya cuci wannan wannan sun yi su zo su yi shari'a da wannan wannan sun yi faɗa da wannan wannan rigiman da za a samu tsakanin wannan da wannan shi ke tabbatar da alkalancin alkali to wannan ya sa da Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ɗauke ta a matsayin ma'anar alkali shine sai suka ce da Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu Allah zaka sanya a duniya wanda zai dinga barna a bayan ƙasa yana zub da jini a bayan ƙasa kaga sun ɗauke shi ma'ana alkali kenan wa nahnu nusabbihu bihamdika bayan ga munan muna tasbihi muna gode maka wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka sai Allah ya ce da su inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba ma'ana halittan da zan yi na mutane in sa a bayan ƙasa zan yi shi ne bisa ilimi ina da sani akan abin da ku ba ku da sani akai na san abin da ku ba ku sani ba saboda haka shi Allah khalaqal khalqa bi ilmihi Allah ya halicci halittunsa ne gaba ɗaya bisa ilimi duk wata halittar da Allah ya halitta tun daga halittar mutane aljanu dabbobi tsuntsaye kwari da wanda ka sani da wanda baka sani ba duka akwai manufa a ciki mewa kai kawai abin da kake gani an halicci sauro ne yana cizon ka an halicci kudin cizo yana cizon ka an halicci kuda ya zo ya dame ka amma Allah shi ya san mecece manufar da kasa yayi halitta Allah ya yi halitta ne bisa ilimi duk abin da Allah kuma zai yi yana yin shi ne bisa ilimi saboda shi ne al'alimul hakim duk abin da Allah ya yi to akwai ilimi a ciki kuma akwai hikima a ciki Allah shi mai ilimi ne Allah kuma mai hikima ne akan dukkanin abin da dukkanin abin da ya zaltar a rayuwa saboda haka Allah ya halicci halittunsa ne bisa ilimi duk abin da yake duniya da wanda yake sama da ƙasa gaba ɗaya Allah yana sane da shi shi yasa yake cewa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabuɗan gaibu wanda ba wanda ya san su in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke kan tudu ya san abin da ke cikin teku wa ma tasqubu min waraqatin illa ya alamuha babu wata bishiya da za ta yadda wani ganye wani ganye ya faɗo daga cikin wata bishiya face Allah yana sane da faɗuwar wannan ganyen wala habbatin fi zulumatil ard babu wata ƙwaya da za ta fito a cikin duhu na duniya a ƙasa wanda ke cikin ƙasa wala raɗabin wala yabisin ba wani busasshen abu ko ɗanyen abu illa fi kitabi mubin face yana rubuce a littafi mabayyani a wajen Allah madaukakin sarki wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl Allah shine wanda yake karɓar rayukan ku da daddare in kun in kun kwanta bacci wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah kuma yana sanar da duk abin da kuka aikata cikin wuni haka mabudan gaibu na wajen Allah mabudan gaibun nan kuma guda biyar ne shine a wata ayar yake cewa inna Allaha indahu ilmus sa'a Allah ilimin tashin kiyama yana wajensa shi kadai ya san yaushe za a yi tashin kiyama wa yunazzilul ghaif Allah shi yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shine kadai ya san abin da ke cikin mahaifa mai yiwa wani ya ce to ai akan yi scanning a gano namiji ne ko mace wannan kaɗan ne daga cikin ilimin Allah da ya ga dama ya gutsura ma ɗan adam amma wa ya'lamu ma fil barri wal bahr tambayi likita wannan din ya faɗi exact date da time da za a haife shi bai isa ya faɗa ba in ma an ce a wannan watan ne sai da ya kildado in Allah ya ga dama ya wucar da shi wannan watan in ya ga dama a haife shi kafin nan shine Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad za a haife shi da rai bai sani ba za a haife shi cikakken mutum bai sani ba sannan in an haife shi wani kala ne shi fari ko baki dogo ko siriri ko ko gajere kato ne shi ko siriri ne shi me zai zama nan gaba dan kasuwa ko likita malami liman ko ladan me gadi ne shi ko me ko me kudi ne shi ma'aikaci ne shi ko kuma yaya bai sai faɗi ba to wa ya'lamu ma fil arham kinan Allah shi ya san hakikanin me ke cikin mahaifa sannan rayuwarsa gaba ɗaya yaushe zai zo yaushe zai tafi yana rubuce me zai samu a duniya nawa zai kashe miliyan nawa biliyan nawa dubu ɗari nawa nawa ne kuɗin da zai ta yawo da shi a hannunsa shinkafa guda nawa zai cinye wake nawa zai ci ruwa guda nawa zai sha ba wanda ya sani in ba Allah ba amma tadri nafsun ma za ta kisibu kada babu wata ran da san me za ta yi gobe sai dai ka yi fulani ka tsara amma baka san yaushe ne menene zai faru gobe ba shine ake cewa wani bawan Allah dan Sokoto ya zo zai tafi cira ne aka ce to shekara nawa za ka yi ya dinga zabtaro shekaru eh za mu shiga Abuja mu yi shekara goma mu tafi Lagos mu yi shekara ashirin mu tafi Ubajana mu yi shekara goma mu tafi kaza mu yi daga nan mu wuce London mu yi shekara kaza aka ce mai to mutuwa fa ya ce to ni ka bidanta eh shi mutuwan ba shi yake neman ta ba ballantana ya tsara yaushe zai mutu ita take neman shi da lokacin da mutuwar ta zo ta ce a tsaya sai ya tsaya shikenan to kaga shi yanzu tsarin sa yake faɗa maka in mutuwar ta zo ta ce daga Abuja a tsaya ka a tagule ga shikenan to haka rayuwar take wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ba wanda ya san me zai faru gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu kuma wanda ya san a ina zai mutu wannan duka kuma Allah na sanar da su to Allah khalaqal khalqa bi ilmi Allah yayi halitta ne da ilimi ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير saboda haka wannan siffa ce ta ubangiji shine duk abin da yake yi yana yin shi ne bisa ilimi wannan kuma raddi ne kamar yadda muke ta maimaitawa ga mu'tazilawa mu'tazila suna jingina ma Ubangiji cewa duk abin da ya faru a duniya yana faruwa ne ba da sanin Allah ba. Irin yadda za ka zo ka ce me ya faru, kaza ne fa ya faru to suna cewa haka Allah kawai yake ganin abubuwa suna faruwa. Kawai Allah zai ga kawai ga wane ne kawai ya haihu, shikenan ga wacce ta haihu, ga wane ya yi aure, wane kuma ya mutu. wani mala'ikan mutuwa ya ji ya ɗauke shi shikenan kawai yadda kowa yake ganin wane fa ya mutu kawai shi ma haka Allah zai ji labarin wane ya mutu subhanallah subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira Allah ya wuce haka Allah ya wuce haka duk abin da zai faru ma asaba min musibatin illa bi iznillah duk abin da zai faru a duniya to yana faruwa ne da izinin Allah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Allah ce ba wani abun da zai faru a duniya a sama ko a ƙasa ko a karan kanku face yana rubuce a littafi tun gabanin mu halicci wannan halittar Daka Allah ya halicce mu ne bisa ilimi bisa manufa manufar ita ce mu bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce manufar halittar ita ce manufar halittar amma in ka ɗauka cewa ka zo duniya ne kawai don ka yi yadda kake so to zaka halaka a yahsabul insanu an yutraka suda Allah ya ce yanzu dan adam so yake kawai a bashi kara zube yi abin da ya ga dama alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadiri ala an yuhyiya al-mauta afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah ya ce yanzu kuna tsammanin kawai mun halicce ku ne kara zube haka kawai ba dalili kuma ba za ku dawo zuwa gare mu ba a'a fata'ala Allahu al-malikul haq Allah madaukakin sarki mai mulkin gaskiya ya daukaka a ce gashi nan yayi wani abu babu manufa Allah ya daukaka daga haka saboda haka Allah ya halicci ya halicci halittunsa ne bisa ga bisa ilimi bisa manufa khalaqal khalqa bi ilmihi sai malam yace wa qaddara lahum aqdara bayan ya halicci halittu bisa ilimi sai ce a lamba ta 21 wa qaddara lahum aqdara Allah ya kaddara musu duk abin da zai faru kaddarawa Allah ya kaddara komai duk abin da zai faru da bayinsa Allah ya riga ya kaddara musu Allah ya kaddara kowa yaushe zai zo duniya yaushe kowa zai zo duniya wannan kaddara ce ta Allah wani yau za a haife shi wani kuma gobe wani jibi wani bayan shekara goma wani bayan shekaru kaza wannan duka Allah ya kaddara to in an zo duniyar yaushe za a mutu kowa ma kuma Allah ya kaddara masa in an zo duniyar kuma kafin tsakanin rayuwa da mutuwar me zai samu wani da ciwon kai da masassara da zazzabi da kaza Allah ya kaddara me zai samu wani na arziki da abun farin ciki da dukiya da yalwan arziki da mota da gida da 'ya'ya duka Allah ya kaddara wa kaddara lahum aqdara shine ma'anar inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce duk abin da muka halitta mun halice shi ne da kaddaransa kowa da ya zo duniya ya zo da kaddaransa mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi wannan shi sa yana daga cikin rukunin imani ai in ba mu manta ba wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi daga cikin rukunin imani kafin ka zama mumini sai ka yi imani da kaddara alherinsa da sharrinsa dole za ka samu wata rana jari da riba ta yi kyau wata nan kuma a samu karayan arziki wannan kaddara ce ta ubangiji wata rana ka ji ka garau lafiya lau wata rana kuma a ɗibe ka ruwa ruwa wannan tsari ne da ubangiji wata rana ka yi dariya ka yi farin ciki har kana tuntsirewa wata rana kuma hawaye sharkaf wannan tsari ne na rayuwa haka kuma Allah ya kaddara rayuwa samaniyatun tajri alal mar'i da'iman wala budda lil mar'i yalqa samaniya abubuwa guda takwas suna kai komo akan kowane mutum babu yadda mutum ya iya kuma dole ya gamu da su sururun wa husnun farin ciki da bakin ciki wajtima'un wa furqatu za a haɗu wata rana kuma a rabu wa usrun wa yusrun akwai tsanani akwai sauki sun masaqamun wa afiya akwai lafiya akwai rashin lafiya dole ne mutum ya gamu da yana abubuwa guda takwas din kaga kowanne guda hudu ne amma wanda suke da wato opposite ɗinsu ko ne da opposite ɗinsa daidai lokacin da kai kake cikin farin ciki a daidai lokacin kuma wani na bakin ciki daidai lokacin da kai kake ganin rayuwa ta yi sauki lokacin wani na cikin tsanani a daidai lokacin da wani ya zo duniya daidai lokacin wani ke tafiya lokacin da ake kwana a ɗakin wata dangi su zo suna mata murna ta haihu ta sauka lafiya daidai lokacin kuma wasu an je an kwana ana taya su jajen a daren babansu ya mutu haka kaddara rayuwar take haka kuma Allah ya tsara rayuwar wani yana dariya wani yana kuka wani yana farin ciki wani yana bakin ciki wani ya zo wani ya tafi wani ya yi aure wani aurensa ya mutu wani ya sama jari da riba wani kuma a ranar arzikinsa zai kare to wannan shine imani da kaddara alheri da shirri to in mutum ya sa ma zuciyarsa cewa ya yi imani da duk abin da Allah ya kaddara masa alheri ne wannan zai sa in Allah ya kaddara masa abin da baya so zai tarbe shi cikin girmamawa da sallamawa masha'anin ubangiji shi sa malam ufemi Allah ya mishi rahama yake cewa duk wanda wani abu mara daɗi ya same shi to ya tuna wasu siffofin Allah guda uku sai ya samu nutsuwar zuciya na farko ya tuna cewa annallaha alimun bi ahwali ibadi Allah yana sane da duk yanayin da bayi suke ciki duk abin da yake faruwa da sanin Allah ne ba wai ya fi ƙarfin Allah ba ne a'a da sanin Allah ne haka Allah ya ƙaddara haka kuma ya so ya faru na biyu ya tuna cewa ya tuna cewa annallaha hakimun fi ma ya qadihi wa ya qadiruhu duk abin da Allah ya ƙaddara to akwai hikima a ciki hatsarin da mutum yayi a mota Allah ne ya ƙaddara da sanin Allah kuma akwai hikima a ciki karayan arziki da sanin Allah kuma akwai hikima a ciki zazzabi da ciwon kai da masassara akwai hikima a ciki sannan ya ce na uku ya tuna cewa annallaha rahimun arhamu minan ummi bi waladiha ya tuna cewa Allah mai tausayi ne ya fi tausayin bawa sama da yadda uwa ke tausayin ɗanta kasan dai aka ce kowa uwarsa ce za ta kasa masa arzikin da zai samu a duniya ba wanda zai talauci ba wanda zai shiga bala'i ba wanda zai hatsari in aka ce kowa uwarsa ta tsara masa me zai faru da shi a duniya ba wanda zai tuntube to ka sani cewa Allah da ya kaddara maka hatsari ya kaddara maka tuntube ya kaddara maka karayan arziki ya kaddara maka ciwon kai da zazzabi ya fi tausayinka sama da yadda mahaifiyar kake tausayinka to duk abin da ya faru yana faruwa ne da izinin Allah inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar wa kana amrullahi qadaran wa qadura duk al'amarin Allah a kaddare yake a tsari a tsari mm shine alladhi wallazi qaddara fahada Allah shine ya kaddara ma kowa rayuwarsa ya kuma shiryar da mutane sannan ya shiryar da kowa zuwa ga inda zai riski kaddarinsa wannan tsari ne na ubangiji kaddara ne Allah ne ya kaddara Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ya ce babu wani abu a duniya face taskansa yana hannunmu kuma muna saukar da shi ne bisa wani kaddara sananne daga wajen Allah da aka wa qaddara lahum aqdara Allah ya kaddara ma mutane kaddarori da za su faru da su duk abin da zai faru da mutum Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara masa wa qaddara lahum aqdara sannan yace wa daraba lahum ajala sannan kuma Allah ya ɗiba mu kowa ajali Allah ya ɗiba mu kowa ajali wa daraba lahum ajala kowa Allah ya ɗiba masa ajali duniyar gaba ɗaya Allah ya ɗeba mata ajali yaushe za ta ƙare babu kuma wanda ya san ranar duniya za ta ƙare in ba Allah ba yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah walakin akthara an-nasi la ya'lamun yas'aluka an-nasu ani sa'a قل إنما قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة duk sanda aka tambaya annabi yaushe za a yi tashin kiyama sai dai Allah ya ce ka ce da su ta matsu tana kusa amma yaushe ne date din Allah ya ce faɗin cewa za a yi tashin kiyama ranan kaza ga watan kaza shekara ta kaza wannan ilimin kadai ya yi masama da ƙasa nauyi ba za su iya ɗauka ba ba za su iya ɗauka ba thaqulat fis samawati wal ardh sannin yaushe ne ran da za a yi tashin kiyama ya yi sama da ƙasa nauyi sai dai a ce kawai ikita raba sa'atu ban shakkal kamar ikita raba linnasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun sai dai a ce azifatil azifa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba iya abin da lati shine alqiyamun fa ta kusa ta matsu to komai Allah ya sa masa ajali to haka nan kuma ɗaiɗaikun mutane kowa yana zuwa duniya ne da ajalinsa daga ran da jariri ya zo duniya to za a fara ragewa yau kwanansa ɗaya a cikin shekarunsa sittin ko hamsin da aka ɗiba masa yanzu minus kwana ɗaya in yayi shekara ɗaya an cire shekara ɗaya saura arba'in da tara in ya sake an cire saura arba'in da takwas haka ana zabtarewa ana zabtarewa har ta koma saura ɗaya har a koma lissafin kwanaki ko watanni daga nan a koma lissafin satuttuka a koma masa lissafin saura kwana shida saura kwana biyar har a koma lissafin awanni a koma masa lissafin mintuna daga nan kuma shikenan wa daraba lahum ajala kowa da ajalinsa babu wanda zai mutu gabanin ajalinsa babu kuma wanda zai tsallake ajalinsa duk wanda ya mutu ya mutu ne da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala babu wani rai da zai mutu face da izinin Allah ne littafi ne rubutacce da ajalin kowa a ciki wani a ɗiba masa da yawa wani a ɗiba masa kaɗan kuma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab Allah ya ce babu wanda za a tsawaita rayuwarsa ko a takaita rayuwarsa face yana rubuce a cikin littafi inna zalika ala Allah yasir saboda haka duk abin da za a yi Allah yana sanar da shi komai Allah yana sani ya sa mu kowa ajali ya sa mu komai ajali duk abin da mutum zai yi Allah ya sanya masa ajali a kowane mataki Allah ya sanya ma mutum ajali ga samartaka ga jarirantaka ga samartaka ga tsufa ga kaza ga kaza shine la tarkabunna tabaqan an tabaq za ku dinga hauhawa Allah ya ce mataki bayan mataki mataki bayan mataki a ce ga budurwa nan ga saurayi su nemi aure su yi aure yanzu tana da ciki yanzu ta haihu ga jariri nan ga shi nan ya fara rurrafe ya fara tafiya ya dawo saurayi ya koba matashi ya dawo tsoho ya dawo kaza ga shi kuma a kabari na tarkabun na tabakan an tabak to saboda haka Allah ya sanya mu kowane mutum ajali shi yasa Allah ya ce wali kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu kowace al'umma Allah ya sanya mata ajali idan ajalin ya zo ba za a ƙara ba ba kuma za a rage ba ba za a jinkirta musu ba ba kuma za a gaggauto musu ba ba wanda za a ce shi saboda ayyukansa na banza bari a gaggauta masa ba kafin ajalin sala ba wanda za a ce kuma saboda nagaltacce ne shi bari a jinkirta masa ya ƙara nagalta la da wato tsiya da nagarta ba sa ƙara ajalin bawa ba sa ragewa wanda kaga ya mutu kaddara ce ta Allah duk wanda kaga rayuwarsa ta yi tsawo haka nan Allah ya kaddara wa daraba lahum ajala Allah ya sanya ma kowa ajali kowa Allah ya sanya masa ajali kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar ajalin da Allah ya sa in dai har ajalin ya zo to ba jinkiri ba jinkiri walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha duk sanda ajalin mutum yayi to Allah madaukakin sarki ba zai wato jinkilta masa ba saboda haka komai ajali Allah ya sa masa arziki Allah ya sa mai ajali yaushe zai zo yaushe zai kare babu mamaki wani arzikinsa Allah ya kaddara masa zai zo tun yana shekarunsa na samaltaka sai gan shi saurayi matashi da arziki a hannunsa babu mamaki wani kuma sai ya kai shekarun tsufa tukunna kafin arzikin zai zo babu mamaki haka Allah ya kaddara kuma saboda haka komai Allah ya sanya mishi ajali a rayuwa wa daraba lahum ajala malam yace wa lam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum malam yace wa lam yakhfa alaihi shay'un babu wani abu da ya ɓuya ma Allah ƙabla an ya khuluqahum gabanin Allah ya halicci bayi wa alima mahum amiluna ƙabla an ya khuluqahum Allah kuma ya san duk abin da bayi za su aikata tun gabanin ya halicce su tun gabanin Allah ya halicci bayi ya san me za su aikata ba wani abin da ya ɓuya masa shine ma'ana in ka ga mutum mutumin banza kar ka ɗauka wai Allah bai san zai zama mutumin banza ba ne ya halicce shi a'a ba wani abun da ya ɓuya ma Allah tun gabanin ya halicci mutane ya kuma san me za su aikata tun kafin ya halicce su ba tun mutum na ciki ake turo mala'ika ba fa yumaru bi arba'i bi kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id tun yana ciki za a zo a rubuta masa arzikinsa kaf me zai samu a duniya gaba ɗaya tun daga farkon zuwansa har ƙarshen duniyarsa me zai samu me arzikinsa arziki ta bangaren ilimi ya iliminsa zai tsaya arziki ta bangaren kuɗi ina kuɗinsa zai tsaya arziki ta bangaren abinci iya guda nawa zai ci arziki ta bangaren 'ya'ya guda nawa za a bashi mata nawa zai aura yaya rayuwarsa za ta ƙare sannan za a rubuta masa amalihi aikinsa ikatibi rizqihi wa amalihi a rubuta masa aikinsa wa ajalihi da ajalinsa sannan a rubuta wa shaqiyun aw sa'id dan wuta ne shi ko dan aljanna ne shi kowa a rubuta mishi na shi hakanan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haka tun gabanin a halicci bayi Allah ya san komai ya kuma san duk abin da zai faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana tun gabanin Allah ya halicci haltu gaba daya da shekara dubu hamsin ya rubuta duk abin da zai faru a sama da ƙasa haka komai yana tafiya yana tafiya ne a ƙarƙashin ilimin Allah walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum shi Allah yana da ilimi a shi yasa wani malamin ke cewa shi Allah madaukakin sarki ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakunu Allahu akbar shi Allah ya san abin da ya faru a baya ya kuma san abin da yake faruwa yanzu ya kuma san abin da zai faru nan gaba ya san abin da ba zai faru ba ma inda zai faru yaya zai faru Allah ya sani mun gane balagar ku wanda ya faru a baya Allah ya sani wanda yake faruwa yanzu Allah ya sani wanda zai faru nan gaba Allah ya sani wanda ba zai yi ya faru ba ma Allah ya sani inda ma zai faru yaya zai faru Allah ya sani Allahu akbar misali ‘yan wuta in sun shiga wuta za su roƙi cewa a dawo da su zuwa duniya su gyara dawo da su zai yi ba zai yi ba amma me yasa Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu inda ma za a dawo da su to da sun sake aikata abin da aka hana su kaga dawowa da su din ba zai yi ba amma Allah ya ce da an dawo da su ma ga abin da zai faru to kaga Allah ya san abin da ba zai faru ba inda zai faru ma yaya zai faru Allah ya sani domin ba zai faru ba ba Allah ne ga dama ya bar shi ba zai faru ba inda Allah ya so faruwansa zai gagari Allah ne ba zai gagari Allah ba fa'alun lima yurid ne shi Allah Allah mai aikata abin da ya ga dama ne a lokacin da ya so a yanayin da ya so har halittar sammai da kasai iko ne na Allah ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya halicci sama bakwai ƙasa bakwai yana saukar da al'amari tsakanin sama da ƙasa umarni tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce don kusan cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa kalli sama ka gani irin halittar da Allah ya mata shine allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shi ya halicci sammai bakwai ɗaya akan ɗaya sai ce mata rafi khalqir rahmani min tafawut dubi halittar da Allah ya masa ba ka isa ga gyara ba babu aibu a cikin ta Allah ya ce farji il basara hal tara min fudur daga ido ka kalli sama zaka inda sama take ce sun marji il basara karrataini sake daga idon ka ka sake kallon sama Allah ya ce yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasi ganinka zai dawo gare ka yana kaskantacce ba tare da ya ga abin da yake tsammanin gani na aibu ba ba za ka taba ganin aibu a halittar Allah ba ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allahu akbar Daka duk abin da Allah ya yi bisa ilimi ya kuma san me zai faru da kowa. Saboda haka shi Allah walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahum wa amarahum bi ta'atihi. Allah ya umarci bayi da cewa su zama masu yi masa biyayya wa nahahum an ma'asiyatihi ya kuma hana su saba masa. Yace a yi mishi biyayya kar a saba mishi. A bi shi saboda kafa. Shine yasa ya turo mana manzanni mu bashirina wa munzirin su zama su gargadi kar ku saba masa ku yi biyayya ku yi su zama masu albishir ma al'umma cewa ku yi biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi yasa ya saukar da ayoyi wasu suna bayani akan wuta wasu suna bayani akan aljanna shine qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله يتولو من ذنيني don su gaya wa mutanen kirki fa in kun bi Allah akwai aljanna ko kuma mutanen banza ku ji tsoron Allah akwai wuta saboda haka Allah ya ce a yi masa biyayya ya kuma hana a saba masa allazi khalaqal mauta wal hayata kenan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya gwada bayi ya ga wane ne a cikinsu zai fi kyautata aiki wane ne zai aiki mai kyau aiki mai kyau a sanin amalan malamai suka ce shine akhlasuhu wa aswabuhu aikin da yake mai ikhlasi kuma wanda yake akan turba ta daidai mai ikhlasi shine yi don Allah aikin da yake akan turba ta daidai kuma shine wanda aka yi a bisa karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda aka yi cewa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi yace wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfuz la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum fama sha'a lahum kana wa ma lam yasha lam yakun wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi komai yana gudana ne bisa kaddarawan Allah bisa kaddarawan Ubangiji wa mashi'atihi da kuma ganin daman Allah komai yana gudana ne bisa kaddarawan Allah da kuma ganin daman Ubangiji wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ba abinda za ku so ya faru kuma ya faru sai in Allah ya so sai in Allah ya ga dama imani ma in ka ga mutum yayi imani to ganin daman Allah ne Allah ne ya kaddara walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hashalna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah ya ce inda za mu sassaukar musu da mala'iku su ga ga mala'iku nan suna sauka wa hashalna alaihim kulla shay'in qubulan mu tattaro musu komai da komai su zo su ba da shaida cewa Allah ne kadai abin bauta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su imani ba sai Allah ya so Allah ya ce ma walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so inda ubangijinka ya ga dama da mutanen duniya la amana man fil ardi da mutanen da ke bayan ƙasa duka sun yi imani in an tsaya haka ya isa sai Allah ya kara ya ce kulluhum gaba ɗayansu bai isa ba sai ya sake cewa jami'a dukansu da Allah ya so da kowa ya imani za ka ce hadda fir'auna hadda hamana hadda abu jahalin hadda ubasanjo eh hadda su duk da Allah ya ga dama da sun imani amma Allah ya ce ma annabi afat anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin kai yanzu kai shi ka tilasta mutane su imani ne ai sai Allah ya ga dama wa kullu shay'in yajri bi taqdiri shi yasa ya ce man yashi illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama ya batar da shi wanda ya ga dama ya ɗora shi akan hanya madaidaiciya Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya to anan wani zai iya cewa to kenan kafirai ba su da laifi saboda rashin imanin su ganin daman Allah ne kamar yadda su ma kafiran suna cewa wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay'in Allah ya ce mushrikai suna cewa inda Allah ya ga dama da mu da iyayenmu duk da bamu shirka ba sai qul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay suna cewa da Allah ya ga dama da mu da iyayenmu duk da bamu shirka ba kenan sun yadda shirka suke yi amma da Allah ya so da ba su shirka ba da Allah ya ga dama da ba su shirka ba a wani waje suna cewa wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahu ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yakhrusun suna cewa inda Allah mai rahama ya ga dama da ban bauta mu nan ba ai bautan su ma da muka yi ganin dama Allah ne Allah ne kaddara mu bauta ba gumaka to wannan mun yi bayanin shi a baya cewa mashi'ar Allah iri biyu ce akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a shar'iyya da ita ake kafa hujja ba a kafa hujja da mashi'a kauniya mashi'a kauniya shine abin da Allah ya kaddara zai faru to wannan ba a kafa hujja da shi akan aikin banza amma mashi'a shar'iyya shine abin da Allah ya kaddara a shari'a ga yadda yake so mutum ya rayu ga yadda yake so addini yayi ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza to wannan da shi ake kafa hujja me yasa kai kaza Allah ne ya kaddara Allah ne ya kaddara a shari'ance wannan kaddara shar'iyya kenan Allah ne ya shar'anta amma me yasa kai kaza haka Allah ya ga dama in yi amma ya ce kayi a'a to baka da hujja ina fatan muna fahimta yawwa to abin da ya fi dacewa yanzu shine in in har ya gamsu cewa haka Allah ya kaddara ya sha giya to ya je ya tsaya a gaban babbar mota ta buge shi mana ayin kaga motar ba ta buge shi ba Allah ne ya kaddara ya je ya tsaya ta buge shi ya ce haka Allah ya kaddara ta buge ni kaga ba hujja ba ce wannan saboda haka mutum ba zai yi ba zai kafa ba zai kafa hujja ga da cewa wai wannan Allah ne maɗaukakin sarki ya kaddara masa ya wato ainihin yi abin da yake mara kyau ba saboda babu hujja babu dalili a kai to shine ya ce wa mashi'atuhu tanfus mashi'ar Allah ita take tabbatuwa abinda Allah ya ga dama shi yake wanzuwa shi yake faruwa la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahu bayi ba su da wani zaɓi na wani abu ya faru a rayuwa sai abin da Allah ya zaɓar musu sai abin da Allah ya ga dama sai abin da Allah ya ƙaddari faruwansa fama sha alahum kana abin da Allah ya ƙaddara musu ya ga dama ya faru sai ya faru wa malam ya sha alam ya kun abin da Allah bai so ba sai ya zai faru ba shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu mutane sun zo wajensa suna tambayin shi dangane da zulkarnai suka ce in wahayi ake baka daga sai to ka ba mu labarin zulkarnai ne sai ce ku je ku dawo gobe zan ba ku labari sai suka je suka dawo babu labari sai da aka shafe wasu kwanaki sai Allah ya saukar da aya sai ce da shi wala ta qulanna li shay'in inni fa'ilun zalika kada daga yau karka sake cewa gobe zan yi kaza illa an yasha Allah sai ka ce insha Allah sai Allah ya ga dama wadhkur rabbaka idza nasit idan ma ka manta to ka tuna ubangijinka in ka ce gobe zan yi kaza sai can an jima ka tuna zai ka ce insha Allah haka duk abin da zaka yi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abin da zaka yi sai ka ce insha Allah insha Allah saboda in Allah ya ga dama kaf sai ka gama tsaye ka gama tsare-tsaren ka sai ce mala'ikan mutuwa ya da masa appointment da kai kuma dole ka je dole ka amsa dai ka gama tsare-tsaren ka na Allah sai ce aje a kira ka kuma haka za ka amsa ba taba samun wanda Allah ya ce aje a kira shi ya ce bai ya ce a kara mai lokaci ba ba taba samun wanda aka ce aje a kira shi aka ce baya nan ba babu wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama saboda haka duk abin da Allah ya kaddara shine yake faruwa abin da Allah madaukakin sarki bai kaddara ba kuma ba zai ba zai faru ba Allah ta'ala ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan lamba ta 27 abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya shafe mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a kafin mu rufe akwai daura da muka gabatar na 'yan wayannan satuttuka so insha Allah ta'ala an jima karfe tara za mu yi taro na rufe daura a nan masallacin juma'a na ibrahim bako saboda haka muna gayyatar 'yan uwa gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya karba mana Allah ya sanya mana a mizani da kyawawan ayyuka Allah ya mana albarka baki daya abinda muka karanta Allah ta'ala ya sa mana albarka a ciki Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين